الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم باب التوبة babi da zai yi magana kan tuba da matsayinta da hukuncinta. Ƙalal ulama, Imamu Nawawi ya ce malamai sun ce a taubatu wajibatun min kulli zambin, tuba wajiba ce daga dukkan zunubi. Fayin kanatil ma'asiyatu bainal abdi wa bainallah, saɓon da mutum ke yi in tsakanin shi da Ubangiji ne, la ta ta'allaku bi haƙƙi adamiyin ba haƙƙin ɗan adam ciki. kamar ba sata ce kai ba falaha talatatu shuruɗin tuba na da sharaɗi uku ahadu ha na farko duk mai ahadar ya yi bayanin su an ya turkal ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha to yace ahadu ha na farko an yi kuli a anil ma'asiyati sabon Allah da yake to ya bari ya dauko kwalbar giya ya kai rabi sai ji wa'azi innal hamra abun innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fajitanibu sai ce kai lalle giya haramun ce lalle ba na bari na bari to kai ce to bari dan i da shan ya sauran an yi ƙuri'a ya cira to anil ma'asiya ga saban wannan rabin sai dai a zubar kai ya sha shi wathani na biyu an yandama ala fi'ilha yayi nadama saban da yake yi wathalithu na uku an yi azima Allah ya uda ilaiha abadan ya niyyar bai sake aikata wannan laifi ha abada fayan fuke da ahadu salata wannan sharuɗa na tuba uku ‘yan an rasa guda lamta sai hata tuba shi bata yi ba na farko ya bar saƙo nan take ya yi nadamar yin saɓon ya yi niyyar bai ƙara yi wayan kanatil ma'asiyatu ta ta'allaku bi adamiyin idan saban da kai tsakaninka da Allah da ɗan adam ne fa shurutuha arba'atun ita kuma tana da sharuɗa hudu hadhihi thalatha wannan uku din to suna ciki na hudu an yabra min haqqi sahibiha ya kubuta daga haƙƙin mai abun na farko ya bat sata na biyu ya nadama na uku ya alƙawarin bai ƙara sata na hudu wanda ya masata ya maimai da abu ne fayin kanan malan idan kuɗi ne ya sa ta rago ne au nahuhu ko makamancin shi raddahu ilaihi ya mayar da abun nan da ya sata wayin kana hadda ƙarfin idan ko wani yamma ƙazafi ba a mai bulala ba wa nahuhu da makamancin shi makkanahu minhu ya bada dama a mai haddi na bulala tamanin au talaba afwahu ko ya nemi ya yafi wana na ci namanka ko wana na ma ƙazahi bulala tamanin ta hau ne ga Allah amma ka ya min don Allah wayin ka na gibatan idan ku ya ci naman shi ne istahallahu min ha ya ce ya yafi mashi wajibu an ya tuba wajibi ne mutum ya tuba min jami'i zunubi daga dukkan zunubai fayin taba min ba'dha in ya tuba daga wani abu daga cikinta sahat tawbatuhu tuba tayi inda ahalil haqqi wajen ma'abuta ilimin haƙiƙa min zalika zambi amma daga wannan zunubin dan fashi da makami ne aka ce ka tuba daga dukkan laifuffuka sai ce inda ya tuba daga hushi da makami a ka tuba ma Allah ga dullahin da kan mai ya ce sai dai ya tuba daga hushi da makami to wannan tuba bakin hushi da makami ta yi amma min zalika zambi tuba ta tsaya bakin wannan fashi da makami idan ya yi wasa da sallah ko ya ci haƙƙin mutane ko bai yi ba Allah bai yahi mai wannan haƙi wa baki alaihi albaqi sauran haƙi ya haukan shi ya wanzu akan shi wa qad tazaharat dalailul kitabi was sunna mun samu dalilan qur'ani da hadisi wa ijma'il umma da ijma'in malamai ala wujubi taubati akan wajibcin tuba mutum ne yana jin daɗin sabon Allah sai ce ya rance da Allah bai barin sabo sai an ja mai aya ina Allah ce a tuba a ja mai aya to sai ka ce bismillahir rahmanir rahim qala Allah ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba ga Allah baki ɗayan ku ya ku mu'minai hakika za ku samu babban rabo in ya to guda ba ta isa dan ƙara sai ka ce ƙala ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu ilai ku nemi gafar ubangiji ku tuba gare shi in ya ce to yanzu dai da za a ƙara man guda ina tuba ayat qur'ani sai ka ce wa ƙala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ya ku masu imani ku tuba ga Allah kyakkyawar tuba abinda ake ce ma at-taubatun nasuh tubar da ba a sakewa ba tuban mazuru ba mazuru ya ga kaza da ya canye ya ce ya tuba gobe ya hito kiwo shi mazuru sai ya gaza kara ce to Allah ban da wanga jibi ya hito ya gaza kara ce to shi ma Allah wanga ban da shi to kaga tuban mazuru kenan to ka tuban ma Allah kyakkyawar tuba in ya ce to zuciya ta kara na ji aya ha uku ina hadisi sai ka ce wa an abi huraira radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu wallahi manzan Allah ya ce ya rantse da Allah inni la astaghfirullah ina neman gafara Allah wa tubu ilaihi ina tuba ga Allah fil yaumi a kowane yini akthara min 70 marra fiye da sau 70 rawahu al-bukhari wa anil agharr ibn yasar al-muzni wani sahabi da ake ce ma al-agharr ibn yasar al-muzni ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ilallah ku tuba ga Allah wastaghfiru ku nemi gafar Allah fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ni ina tuba sau ɗari a yini ina astaghfirullah astaghfirullah rawahu muslim wani abi hamza an samo hadisi daga abu hamza wake ce ma abu hamza anas ibn malik radiyallahu anhu al-ansari khadimu rasulillah khadimin manzan Allah shi anas ibn malik kyauta aka kawo ma annabi shi annabi ya shigo madina ko da ya shigo madina anas na dan shekara tara a wata ruwa yana dan shekara goma innashi rumai sa'u diyan mulaikatu sai rumai sa'u ta zo da shi wajen manzan Allah ta ce ya rasulallah muna maraba muna lale da kai ga ɗana anas ya yi ma hidima ta ba annabi shi gaba ɗaya to ita wannan rumai sa'u tana da ban mamaki kuma tana da ban al'ajabi ta ce ba ta yaya anas ko ya isa yayi ba ta yayi sai in shi yaya kai ne to anas har ya wuce shekara biyu har ya wuce shekara uku yana shan nonon inna ta rumai sa'u sai da ta ba shi nono ran nan bai sha ba sannan ta ce to ta yayi shi tun da yayi na biyu ta ce ita ba ta aure sai ɗanta anas ya girma shi zai ba da ita aure da haka duk wanda ya zo bai ɗanta aure sai ta ce sai ɗana ya girma don haka wanda ya aure ta shine maliku shi abbaban anas anas ne maliki to bayan shi maliku ya rasu a can ƙasar bahrain wajajen syria amma shi bai musulunta ba shi maliku shi an musulmi anas shi an musulmi maliku ba musulmi ba ne in ka ce anas ne malikin sai dai ka ce radiyallahu anhu haramun ne ka ce radiyallahu anhu ma saboda shi maliku batu ya, ya rasu bayan ya shiga kiristanci ya yi ridda kuma ya shiga kiristanci to don haka wanda ya auri rumai sa'u wani ne wanda yake ya mallaki rijiyar bairaha wanda ke da rijiyar bairaha maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidanai yana hutawa a wajen shi ya sunan shi babu ayyu ba sunan shi kwanta ne yanzu to mijin rumai sa'u da ya zo aurenta a nasur ne malikin shi an waliyinta shi ya ba da aurenta ba ta yaye shi ba sai da ya yaye kan shi sannan da za ta aure sai da anas ya zama waliyinta shi ya ba da aurenta na uku kuma ta ba da shi hadiya ga annabi muhammadu to shekarar shigo ma wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana hidima ya ce annabi bai taɓa mai faɗa ba annabi bai taɓa ce mai dammi kai kaza ko dammi ba kai kaza ba ya ce in ma isko mata na yana man haɗa sai ce ƙadurullahi wa ƙada'uhu ku bayyana ana su haɗa ƙadurullah ƙaddara ce wa kaza hukuncin Allah ne ba laihin Anas bane manzon Allah bai mai faɗa ba har ya bar duniya to to amma ka san shi mai wanga hadimin ya kai shi ma hadimin ya kai da akwai hadimin da da kai hin kawa kaza ka mai da shi wajen uba ne wallahi da kai hin kawa kaza ka ce yaro dauko jikaka mi mi nayi ce dauko jikaka kaza ka mai da shi to kaga Anas ya samu tarbiyya mai kyau da mahaifiyar shi sannan manzo Allah ya samu mai gida wanda yake hafi duk halitta Allah hakuri manzo Allah kina to Anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallahu Allah afrahu bi tawbati abdihi yana murna ko shine mafi farin ciki da murna da murna da tuba bawan shi min ahadikum daga ɗayanku sakata ala ba'irihi wanda ya faɗo saman raƙumin shi wa kad adallahu kuma raƙumin ya ɓace mai fi ardin falatin a dokar daji ka faɗo saman raƙumi raƙumi ya kare kai kuma ya tserewa ta yi muttafaqun alai wa fi riwayati muslim anas ya ce annabi ya ce lallahu ashaddu farhan wallahi wannan lamul kasami ce lallahu na rantse da Allah Allah ashaddu farhan ya yi tsananin farin ciki bi taubati abdihi idan bawa ya tuba gare shi hina ya tubu ilaihi sadda ya tuba gare shi min ahadikum daga farin cikin ɗayanku kana ala rahilatihi bi ardin falat yana saman taguwar shi a dokar daji fanfalatat minuhu sai ta kucce mashi wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu abincin shi da abun sha nai duk yana saman ta kuma ta gudu kuma dokar daji ne ba abinci ba abun sha fa yi ha ya yanke kauna daga taguwan nan fa ta shi da ya zo karkashin itaciya in ji annabi fadda ji a fi zillaha ya kwanta cikin inuwarta kad a yi samin rahilatihi ya fitar da rai daga dawowar taguwan nan ya san har abada ba ta dawowa kuma cikin dare ne kuma daren mai duhu ne amma sai ga wata ya hito sai ga farin wata fau fabaina ma huwa kazalika annabi ya ce yana kwance cikin duhun dare ƙarƙashin itaciya idh huwa biha qa'imatan inda ko da ya bude ido sai ga taguwar ta dawo da rayuwa ta a wajen kai ne fa ghada bi khatamiha bi khitamiha sai ya kama ragomarta sun makala min shiddatil farhi saboda jin daɗi da dawowarta sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah na gode na ji daɗi Allah na gane kai abbawa na ni a ubangijinka maza Allah ya ce a khata'a ya yi kuskure min shiddatil farhi tsananin farin ciki ya samu da zai ce ni bawanka ne kai a ubangiji na na gode sai ce Allah kai abbawa na ni a ubangijinka to kaga zai sauko da abinci ya ci ya sauko da abin sha ya sha in ya gama ya hau saman ta dawo da shi gida wana bi musa abdullahi bin kaisan al-ash'ari abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah ya ce inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layl Allah na shimfida hannun shi da daddare li tuba musi'un nahar dan wanda ya sabo da rana ya tuba da dare yayi Allah zai shimfiɗa hannu ina mai zunubi ya zo ya tuba wayab sutu ya da hubin nahar Allah na shimfiɗa hannu da rana li ya tuba musi'ul lai dan wanda ya mugun abu da daddare ya tuba hatta ta tulu ash-shamsu min magribiha har rana ta hito daga inda take faduwa rada duk kaji an ce rana ta bullo ta yamma to harka ta lalace a ran nan ugulika babu tauba an rufe kofar tuba rawahu muslim وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل الله مدوك كنسركي يقبل توبة العبد ينا كرب توبة باوا ما لم يغرغر متكبه كي غرغرا با Hausa da kace ai wani ya kai gargara ashe larabci ne abinda ake ce ma gargara rai ta kai ga makogoro ka san rai daga babban yatsa ake fara jawo shi zuwa yatsan kafa zuwa gwiwa zuwa cibiya idan rai ya kawo nan bakin wuya to ya kawo karan karma to shi ne malam yu gargir matukar bai kai gargara ba rai ta kawo ga makoshi ran na son na hita shi kuma yana son ya ce ya tuba to in dai ba a kai gargara ba to idan ka ka tuba Allah ya karbi tubar karawa tirmidhi wa qala hadithun hasanun alhamdulillah